على ذات وعلى شريعة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته To, alhamdulillah yau mun ka ashirin da bakwai ga watan safar shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da ke daidai da ashirin da bakwai ga watan Nuwamba shekara dubu biyu da sha shida shekara ta miladiya. To kafin mu fara akwai hajjan nan ajiya wadda ta kawo muna wancan sati mota guda hamsin yau ma ta kawo wani hamsin fi sabilillahi ya zama sadakatun jariya wato hajiya ruqayya matan alhaji usman abuja allah ya saka mata da alheri ya sa kuma fi mizani hasanatiha to ta ce ne sadaka tuha illos to abin da yake faruwa shine wa an laysa lil insani illa ma sa'a abinda zaka yi kai ne zaka yi sadaka fi sabilillahi sai kai wa ƴan uwanka addu'a domin in bayan mutum ya mutu ayyukan shi sun tsaya sai abubuwa uku idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salat abubuwa uku sadaqatun jariya aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salih yad'u lahu wayan abubuwa uku ne suke ci gaba to Allah ya saka mata da alheri to karatun hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aiki da shi kaman yanda magabatan mu na kware suka fassara shine zaman lafiya ga musulmai wato Allah na cewa فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ما يسا بذا أسامو wato wata kungiya wata jama'a daga kowace kungiya su fita ko ko su tsaya domin su fahimci addini su yi ma mutanen su gargadi in sun dawo zuwa ga mutanen su ko mutanen su sun dawo zuwa gare su wato ya zama akwai jama'a da ta fita neman fahimtar addini to cikin rahma Allah wannan ayar da ta nemi a samu mutane su fita su fahimci addini cikin rahama Allah sai Allah ya fitar muna da malaman da suka fahimci wannan addini cikin su Imam Malik ibn Anas kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi busharan da fitan wani malami a Madina yace yushikun nas an yadriba akbad al-ibl yatlubuna al-ilma la yajiduna aliman a'lam min alim ahli al-Madina ya kusa annabi sallallahu alaihi wasallam tun lokacin shi ce ya kusa a zo ana neman mutane na tafiya neman ilimi kuma ba za su same shi ba ba za su samu malamin da ya fi malamin mutanen madina ilimi ba wannan ishaq ibn uyayna koko suka ce suka ce malik ne domin kafin malik an yi fuqaha na tabi'ai da sahabbai manya-manyan malamai wanda suka fi shi ilimi amma matsalar shi ne ba a samu mutane daga nesa suna zuwa wurinsu neman fatawa ba shi kuma ya tattara iliminsu lokacin da ya tattara iliminsu tun daga andalus ake hawan raƙumma wata ɗaya ana neman fatawa in mutum ya za a tambaye shi na zaka zai ce madina zani me kake so ka je kai madina umra a'a ina so in je in tabbayi Malik ibn Anas muna da fatawoyi saboda ka wannan hadisin bai haƙaƙa ba sai a Malik ibn Anas to kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da maganin Madina da yace al madinatu kalkir tanfi khabathaha wa yansa'u tayyibuha ita Madina kamar wutar makeri take yanda wuta ke gyara ƙarfe baƙin ƙarfe haka Madina take gyara mutanen cikinta kuma ta kori dattinta ashe duk ilimin da ya fito a wannan zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wannan karni na da wanda ke bin shi da wanda ke bin shi shine mafi alherin mutane saboda haka ilimin da ya fito a madina ko daga madina a cikin wannan karni na ɗaya na biyu na uku wanda annabi ya riga ya zakka shi ya tsarkake shi to wannan ingantaccen ilimi ne kuma shine wannan ilimin da muke karantawa a wannan littafi al-muwatta saboda haka Allah ya ba mu muwafaqa fahimta da kuma aiki da shi amin to muna kitabu tahara littafi na tsarki wanda muka kare littafi shine lokutan sallah saboda haka malik ya ga cewa ka san lokutan sallah ka san wajabcin sallah sannan kuma ka san yanda ake sallah sai ake sallah sai da tahara wannan tsarkin ya ake yin shi shine zo muna da babu tahara wa kitabu tahara littafin tahara cikin shi babi na farko babu al'amal fil wudu yanda ake alwalla a aikace domin almuwatta ta hada ilimi biyu ne yana kokarin ya hada maka ilimi nazari wanda aka riwaito da kuma ilimi amali wanda aka aikace domin zai iya zai yi ka san ilimi nazari nazar zaka iya karanta ilimi amma baka da ilimi amali yanda ake yi to nan kullum littafin da yana kokarin ya hada muna su biyun domin ya koya muna wato fiqhin da ke cin abu to nan al'amal aiki babu al'amal fil wudu yace haddathani yahya an malik an amr ibn yahya al-mazini an abihi annahu qala li abdullah ibn zaid bin asim wa huwa jadd amr ibn yahya al-mazini وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم wato shi wannan amr bin yahya almazini ya kasance daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yaron shi ya tambaye shi yace mishi hal tastati'u an turiyani kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatawadda zaka iya dani ya tambayi mahaifin shi mahaifin shi ya kasance daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka shi tabi'i ne sai ke tambayan mahaifin za ka iya nuna mun yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake alwala kun ga yana so a nuna mishi a aikace sai ya ce mishi na'am zan iya fada'a bi wadu'in nan da alif da fatha ne wadu'in ba wudu' ba wudu' shine alwalar wadu' shine ruwa na alwala fada'a bi wadu'in fa afraga ala yadihi aka zo mishi da ruwa na alwala fa afraga ala yadihi sai zuba ruwan a hannun shi fa ghasala yadayhi marrataini marrataini sai wanke hannayen shi zobi biyu thumma tamadmada sannan ya kuskure bakin shi wastanfara sannan ya kace to mutum zai kace ruwa bai shaƙe su ba to nan fasaha ce ta balarabe tunda ya san ka san ba za a fyace abu sai an shaƙe shi ya huta ce wasan shaka wasan sara ya huta ya wanke baki sannan kuma ya fyace ka san kenan ya shaƙa ba sai ya gaya maka ya shaƙa ba wasan sara ko salatan so uku sun magasala wajhahu salatan sannan ya wanke fuskan shi so uku sun magasala ya daihi marrataini marrataini ilal mirfaqaini sai sake kuma wanke hannayen shi so biyu zuwa ga gwiwa hannu mafak shi ne gwiwa hannu ita ma ta shiga cikin wankewan sun masaha ra'asahu biyadaihi sannan ya shafa kan shi da hannayen shi su biyu wa aqbala bihima wa adbar wato ya aqbala ya tafi da su kuma ya dawo da su ya shafa kai sannan kuma ya dawo da su bi muqaddimi ra'si ya fara daga gaban kanshi thumma zahaba bihi ma ya tafi da hannayen shi biyu ila qafahu har zuwa kiyashi thumma raddahuma sai mai da hannayen shi hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu ya dawo da hannayen shi zuwa wurin da ya fara shafa wato gaban goshi thumma ghasala rijlaihi sannan ya wanke hannayen shi ya wanke kafafun shi guda biyu nan rijlaihi bai faɗa zuwa ko ina bane sannan kuma bai gaya maka ya shafa kunnuwa ba a nan bai faɗa ba ba wai babu ba ne wannan wurin ikhtisar ne na rawi taƙaitawan mai riwaya ne amma a wani wuri za a buɗe inda aka shafa kunnan to kenan mai riwaya kullum mai riwaya bai iya faɗan duk abin da ya faru domin shi wannan yana gaya mana abin da mahaifin shi ya yi abin da mahaifin shi ne ke ba mu riwaya saboda haka wani abu da yake tsammani bai da muhimmanci shi mai bagana sai ya haɗiye shi ba wai ba a yi ba ne shi ne bambancin kun ga kenan yanzu mu al'umma da za ta zo bayan mu domin akwai wannan bidiyo to za ta ga iyakan abin da aka yi bayani amma da a ce da ne wani ne a cikin kunan yake gani yake faɗa to zai rage wani abu magana ba ta daidai da mai da gani to rashin faɗan abun kuma ba shi ne baya nan ba to ta ake ganewa haka wayansu kuma haddisan za su zo su cika inda wancan bai faɗa ba to mu ga hadisi na biyu yace haddathani an malik an ibn abi ziyad ziyad عن العارج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تودع احدكم فليجعل في فمه ماء ثم لينفر ومن استجمر فليوتر wannan an waito daga abu huraira mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan tawada ahadukum in ɗayan ku yayi alwalla fal yaj'al fi anfihi ma'a to ya saka ruwa a cikin hancin shi ba shine istinshaki ba nan istinshaki ya fito inda bai fito ba hadisi na farko ba liyansir sannan ya face ومن استجمر فليوتر wanda kuma ya istijmari istijmari shine wanda ya katse kashi istijmar ana nufi katse kashi da kuma boli me yasa ke ce mai istijmar daga jimar kun san ramiyar jimar jimar shine duwatsu domin lokacin su amfani da duwatsu suke yi in mutum ya ce ra'id ra'id shine mutum ya tafi can bayan gari ya yi bayan gida domin ba toilet gare su ba ba su da toilet mai hal ba su da shi mutum zai je ya yi bayan gida can sai ɗauki duwatsu guda uku to nan falyutir ko in za ka yi istijimari in za ka katsa kashi to ka ɗauki mara ko dai uku ko dai ka yi da ɗaya ko da ka yi da uku ko ka yi da biyar ko bakwai kada ka yi da biyu ko hudu ban istijimara ko قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنفر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك to shi yahya wanda ya ruwaito muwatta din nan daga malik sai ya ƙara wani abu domin ya ƙara ma mutane bayani domin ya ce sami'tu malikan naji malik yana cewa ya qulu fi rajul o mun tsallake wa haddathani an malik an ibn shihab an abi idris al-khawlani عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تودع فليستنفر ومن استجمر فليوتر to nan na farko an rawaito daga Abu Hurairah ta wata hanya daban al-A'raj nan an rawaito an Abi Idrisa Khawlani ya ƙara maka riwaya daga Abu Hurairah da cewa man tawadda'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa wanda ya alwalla fal yastanfir saboda haka ya fyace ma'ana kenan sai ya shaka sannan zai face wa man istajmara falyutir wanda kuma ya katsa kashi yayi sinja'i to ya yayi wutiri wutiri shine ya mara kada yi kullu ya zama akwai daya akan akan abin da yayi qala yahya to yahya ce naji malik yana cewa ya qulu fi rajul mutumin da yayi kuskure baki ya tamadmad wa yastanfi kuma ya sace min zarafatin wahida daga ɗebowa ɗaya zarafa ya ɗebo ruwa ɗebo wannan da shi ne ya kuskure baki kuma da shi ne ya yi shaƙa da ɗiba ɗaya ko so ɗaya ya yi ko so biyu ko so uku inda ya yi da ɗiba ɗaya inna hula ba asa bi zalika babu laifi da wannan wannan fatawa ce ta mali shi kuma domin haka ga ana yi ana iya yi domin ba su magana da da ka to haddathani an malik أنه بلغه عن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص وأن عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الرحمن أن أبو بكر أن عائشة دخل على عائشة يشقت آكن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي, أبي وقاص سعد بن أبي وقاص من من ينصح عن النبي من أخوال yana daga dangin annabi sallallahu alaihi wasallam na wurin anina ma- na na wurin uwar shi dangin annabi ne shi ma amma na wurin uwa lokacin da ya mutu shi abdurrahman ya shiga wurin aisha fada'a bi wadu'in sai ya ce a bashi wado ba wudu ba a bashi wadu'in a bashi ruwan alwala faqalat lahu aisha ya abdurrahman asbigh alwudu kai abdurrahman to ka yawaita ka zuba ka kwarara ruwan alwala ka kwarara asbigh alwudu ba wudu ba ne فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار تقيما قننتا شوى كقال روا ديوا أقاقوبي روا يشيك ورن الولاء domin annabi sallallahu alaihi wasallam na je na cewa wailun bane ya tabbata ka duga dugi minan nar daga wuta ma'anar shi kenan duk inda ruwan alwala yake tabawa a gaban ka wuta ba ta cin shi saboda haka in za ku yi alwala ku kyautata alwala ku wanke gabobi kar ku bar lum'a lum'a shine wurin da ruwa bai tabawa duk inda dai aka ce a wanke ka wanke da kyau har dai duga dugai nan ne mutane suke sakaci bai lura inda yake to ka wanke kafarka da kyau domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wailun bane ya tabbata ga duga da mutane ran tashin kiyama minan nar daga wuta amma wanda ke wankewa to Allah zai tsirar da shi daga wannan to wa haddathani an Malik an Yahya bin Muhammad bin Tahla an Usman bin Abdurrahman an abahu anna abahu Usman bin Usman bin Abdurrahman أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتودأ بالماء ودوعا لما تحت إزاره وأن عثمان بن عبد الرحمن ya ce mahaifin shi ya ba shi labarin cewa ya ji cewa sami'a umar bin khattab ya tawadda ya ji cewa umar bin khattab ya tawadda yana wankewa bilma'i da ruwa ko lima'in wadu'an yana wankewa wankewa fa da ruwa lima tahta izarihi abinda ke cikin eh gyautun shi gyauto don ba sa sa wando zanen nan da ake daurawa gyautun shi wato ma'ana kinaya ne wato umar bin khattab yana amfani da ruwa yana wanke far yana wanke wato kasan shi in yayi bauli in yayi kuma bayan gida wannan an ce malik ya kawo shi ne don ya kore wa'ansu ruwayoyin da ake cewa fa namiji bai amfani da ruwa wato ana amfani da ruwa a istinja'i mutum zai amfani da ruwa domin an samu daga umar yayi daga abin nan kasan wato zanin shi qala yahya suila malikun an rajulin tawadda'a fa nasiya fa ghasala wajhahu qabla an yatamadmad aw ghasala zira'ihi qabla an yaghsila wajhahu fa qala فأما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمد فليمض فليمضمض ولا يعيد غسل وجهه وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعيد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه نعم يحيى يا رويتو أنت بي مالك سئل shine nake gaya muku su'ila su'ila su'ila tambayin shi ake ana neman me fatawa to shine malamin da akan haura kumi a zo don a tambaye shi ana neman fatawa to shi yasa wannan hadisin malamai suka ce shi ne domin kuma bayan shi karnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gushe karni na biyu na tabi'a ya wuce karni na uku na tabi tabi'in ya gushe ba a yi malami irin shi ba yanzu wani kada sai ya fito madina wai shi shine a'a wannan karnin ya riga ya wuce ya wuce kuma ba a hujja yanzu da madina ba wannan ba wannan ita ce madina ta gaske domin abubuwa yana me yana canja mutane na canja na ragewa madina da ake nufi madina karni sun mallazina nunahum sun ma allazina ya lunahum yana cikin na uku ya ce wa yahya su ila malik an rajulin aka tambaye shi mutum ne tawadda'a yayi alwallar shi fa nasiya ghasla wajhahu alwallan nan da yi sai mance wanke fuska qabla an yatamadmad aw kafin wato yamance ko wa nasiya wa nasiya kage yamance fa ghasala wajhahu qabla an yatamadmad mutum ne zai alwala maimakon ya kuskure bakin shi sai ya mance sai ya wanke fuska kun ga ya mance kuskure baki au ko ko ya wanke hannayen shi kabla an yaksila wajhahu da yazo alwala shi sai ya wanke hannaye kafin ya wanke fuska alhalin sai an wanke fuska kafin a wanke hannaye bai tartibi ba kabla an yaksila wajhahu sai ce faqal fa amma alladhi yaghsila wajhahu qabla an yatamadmada wannan da ya wanke fuskan shi kafin ya kuskure bakin shi falyumadmid ya je ya sake kuskure bakin shi wala yu'id ghasla wajhi ba zai sake wanke fuska ba ya je dai kawai ya wanke bakin shi mutum ne ya lalla ya zo ya mance ya wanke baki ya wanke fuska to ya je ya wanke bakin shi kenan ba sai ya sake wanke fuskar shi ba wa amma allazi ghasala zira'aihi qabla wajhihi amma wannan da ya wanke hannayen shi wato zuwa gwiwa hannu kafin fuskar shi falyaghsil wajhahu ya koma ya wanke fuskar shi thumma sannan liyu'id ghasl zira'i sannan ya sake wanke hannayen nashi zuwa gwiwa hannu hatta aiwa hatta yakuna ghasalu hatta yakuna ghasluhuma ba'da wajhihi har ya kasance ya wanke hannayen shi ne bayan fuska domin ya samu tartibi idza kuntum ila salati faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wannan jerin da Allah ya ce ayi domin a tsare shi idza kana zalika fi makanihi aw bi hadarati zalika in ya kasance wannan a lokacin shi a wurin ne wa bi hadarati zalika kuma yana halartar wannan wato yayi in ba haka ba sai ya sake me kenan sai dai sake alwala domin bai tartibi ba nan fatawar tana nuna mana wani abu cewa tartibi tsakanin farillai fara'idul wudu'u wajibi ne amma tartibi tsakanin farilla da sunna ba wajibi ba wato in ka bar wani abu na sunnan alwala daga baya zaka iya yin shi sai ka ci gaba da aikinka ba sai ka yi tartibin shi ba qala yahya wa su'ila malik an rajulin nasiya an yumadmida aw yastansira hatta salla wannan shi kuma mai tambayin ya tambayi malik mutum ne ya mance ya kuskure bakin shi kuma ya shaƙi ruwa ya fyace hatta sallah har sai sallah shi alwallar shi din nan ba kuskure baki ba shaƙar ruwa ba tacewa amma ta yi duka sauran shi yaya qal laysa alayhi an yu'ida salatahu malik yace a'a ba dole ne ya sake sallar shi ba wal yumadmid aw yastansir lima yastaqbilu idza kana yuridu an yusalliya amma alwallar shi na nan abin da ya kamata ya yi sai ya je ya kuskure bakin shi kuma ya shaƙa ruwa ya fyace domin sallolin da zai yi na gaba amma waccan ba zai sake ta ba ma'ana kenan wanke baki da shaƙawa baya cikin farillan ba cikin farillan sallah alwallah ba cikin farillai saboda haka dan mutum amma kada ka bari daga gam domin akwai lada an ce duk in ka kuskure bakinka duk zunubi wayannan abubuwan da ka faɗa na lagawu duka zunuban zai fita da wannan ruwan in ka shaka duk zunubi duk wani abu da kai shaka na haramu in ka fyace ka fyato da zunubi saboda haka kakkaba shi da gangan ana nufi wanda ya manta yayi haka to annaim idza qama ila salati wannan alwallan wanda ya tashi wanda mai bacci idan ya tashi daga sallah in ya tashi zuwa sallah yace haddathani yahya an malik an abi zinad an a'raj an abi hurairah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza istayqadha ahadukum in ɗayanku ya tashi min naumihi daga baccin shi falyaghsil yadahu to ya wanke hannun shi qabla an yudkhilaha kafin ya sa hannun shi fi wadu'ihi kafin ya sa hannun shi cikin ruwan alwalan shi fa inna ahadakum la yadri aina batat yadahu yadahu domin ɗayan ku bai san inda hannun shi kwana ba saboda ka in ka tashi daga bacci ka zo za ka yi alwala kada ka sa hannunka cikin kwanon ruwan alwala sai ka wanke hannayenka domin baka san inda hannunka ya kwana ba hannunka zai ya kwana cikin ƙazanta irin soshe-soshen nan na cikin dare sai ka taɓa ƙazanta kun ga nan ita wato addinin musulunci kullum addinin tsafta ne domin istijmari suke ba yawan ruwa gare su ba yawancin katsa kashi suke da dutse kuma kun san yan katsa kashi yana daidai da wankewa wannan abu zai me zai rage a shari'ance wannan da ya rage ma'afuwun kana nan da tsarkinka in wannan istijmari ko ya amfani da toilet paper yanzu ana istijmari da toilet paper ka shiga toilet sai ka yanka ta so guda nawa guda uku ka katse da wannan ka katse da wannan ka katse da wannan kaga kai guda nawa ko ko ɗayan ma kai haka ka katse da nan ka juya kuma ka katse da nan ka samu wani wuri kuma ka katse da nan kai so nawa duk yayi to amma me zai bar kufan zai bar kufan kashi zai bar kufan kashi ko kuma fitsari ne kai ka katse din ma zai iya barin dan digo dan shi wannan abu to wannan ma'afuwun kana nan da tsarkinka a shari'ance amma al'ada fa al'ada a'a akwai matsala to wannan matsalar al'adan cewa akwai wannan kufan kashi a jikinka in ka kwanta da daddare ka yi bacci za ka iya soshe-soshe za ka iya kwaso wannan mai wannan dattin nan da kazantar nan zaka iya kwaso ta shine addini ke cewa kafin ka fara alwala domin alwala akwai sa abun nan a baki ko ba wanke hannun alwala bane fa wannan ka wanke hannunka domin wannan dattin ya me ya fita to kun ga yanzu kun sa ba abin da ke kashe mu kaman typhoid fever ko typhoid shi ciwon typhoid din nan in dai ka same shi a mutum to wani abu ya faru duk yadda aka faru wato bayan gidan shi ko a ce duburar shi ta hadu da bakin shi sun hadu ta yaya to ya sa hannu can kuma ya sa hannu a baki sun hadu koko rijiyarsu akwai inda wannan sakawe ruwan sakawe yake haɗuwa da rijiyar da suke sha koko masu wanke musu kwanukan abinci ita ma ba ta tsarki ba ta ja'i da kyau ta wanke sauran kufan kashin nan da yana nan in dai ka ga mutum da typhoid kashi ya haɗu da baki ƙazanta ce kawai shi yasa ƙasashen da suka ci gaba ba sa ciwon typhoid mu kuma me yake ƙara tsananta muna ciwon typhoid da rashin ruwa isasshu ba ruwa a famfo ya kamata da mutum ya ƙare bayan gida ya samu sabulu a wannan zamani ka samu sabulu ka me ka wanke hannunka da kyau to Allah zai tsare ka daga wannan cuta to rashin ruwa yake kawo muna haka ashe muna son ci gaba mutane yanzu nake ba mutane magana wani fiqihu fiqihul aulawiyat shine yawanci ba mu san shi ba al'umma yanzu abin da take nema shine ruwa waje anna min alma'i kullu shay'in hay inda kaga rayuwa to akwai me in ba ruwa kuma babu me ashe al'umma abin da take bukata a yi mata ruwa a yi rami a yi pipe pipe pipe na ruwa mutane su samu me ruwa ba su zo su gagarin su fes ba kamar mutum ne bai yi wanka ba ya wanke fuska jiki na tsami amma fuska fesfes wannan yana lafiya to haka muke yi haka muke yi mu samu ruwa a toilet dinmu a wurin abinci isasshe mai abinci akan hanya ta samu ruwa ba ta ɗebo ruwa cikin bokiti ba da shi ta wanke wannan abincin wannan wannan hasken da kuke gani ba haske bane fa da tini nan na ake samun typhoid dole ruwa ya zama yana gudana a wanke abu a samu lafiya in mun samu lafiya to komai da sauki yake to amma rashin tsaftar ruwanmu shi ke kawo muna wannan cututtuka da wuya za ka samu yanzu gida ba a samu typhoid fever ba ruwa shi yasa mu kula da ruwa hukuma ta kula da ruwa ta kula da ruwa ta kula da wuta ta kula da magani ta kula da abinci wayan na abin an kula da shi ko da cikin bukka muke ba da muna lafiyar mu ba ba laifi Allah shirya da mu to kun ga yadda musulunci yake kuma kusan wani abu kusan cewa musuluncin nan daga Allah yake tun kafin a san wani abu bacteria typhoid cholera tun kafin a sani da wannan addini kirkirowar mutum ne da tun wurin alwala za a kama kuskure tun wurin alwala kullufa in mutum ya zo alwala kaga ma an ce in ka tashi daga bacci domin zai yi ka tattabo datti ka fara ne wanke hannun datti ne fa sannan kuma ka zo ka fara wanke hannun alwala ka fara wanke hannu guda nawa so uku guda biyu kaga ka wanke hannunka ba sannan ka ɗibi ruwa ka sa ina baki sannan ka shaƙa ka wanke fuska ka wanke hannu ka shafa kai sannan ka shafa kunne ko ka shafa kai sannan me ka wanke ka wanke kafa wannan tsarin akwai ilimi sai likitoci za su fahimce shi da mutum ne ya tsara alwala da ya kuskure kafin ka sa ruwa bakinka aka ce ka me ka wanke hannu to hannunka kana wanke su ina za ka sa kuma baki za ka saka domin hannunka tsaftatattu ne sannan aka ce ka saka ina to nan hancin nan da kuke gani nan wannan gashin nan tattare yake da bacteria da an ce ka fara shakawa kafin ka wanke baki da an yi samu kuskure domin bacteria nan ta hanci zaka dawo ta koma ina baki to in ka wanke wannan hanci sannan kuma ka zo ka wanke me hannaye wannan bacteria da ka taso ta kai ma wurin wanke hannun nan kuma ita ma ta me ta tafi sannan ka shafa ƙarshen ta me zaka wanke kafa da wani ne da wani lokaci ta wanke kafa ma kafin a zo baki kaga ka tabo dattin kafa kuma ka zo ka sa a baki kun ga Allah tsara da tsafta wanda yake bai yi wa dan adam a wannan zamanin ya gane amma yanzu da muka san bacteria mun gane cewa lalle alwallan nan tsafta ce Allah shirya da mu eh ya wannan nake tambaya nan nan da wannan da nake tawan fiqh mafi yawa sai su ce al-ina al'ina eh kwano sukan kawo ina eh ba a kawo buta ko wani abu sai a kawo al'ina eh domin domin a lokacin da kwanon alwala da ina'i suke alwala shi yasa aka ce kaka tura hannunka amma yanzu inda buta ce dama ba maganar sa hannu to an warke amma duk da haka ko buta ce domin tabbaka sunna in ka taso daga bacci ka wanke hannunka wankewar tasowa bacci sannan kuma ka fara alwallaka don ka wanke wannan kazanta eh an kuskura ba ke eh ta yana fita haka
manyan da nake
kaba'iri a wannan sagayar da kamar kabira ba zai ba zai warke ba sai da istighfari mm sai da eh abin ke so in gane wanke hannu wato na taso bacci daban eh eh haka wanda ya taso daga bacci na da sai ya fara na lalla eh yanzu ka sa- ka ƙara sabulu domin wancan ba wankewar ibada bane ba ta'abbud bane wankewar mai tsafta to in a zamani aka samu sabulu tsaftar ta karu ko ya ragu ne to ashe shi ma yustahsan kun fahimci abu ba na abin nan bane amma na alwallafa za ka ɗauko wani sabulu ka fara wanka Ah, wannan ta'abbudi ne kada ka kawo sabulu a cikin nan to bab- babu lodu'in na'in ko ana muka tsaya to wa haddathani kurma yana tambaya wanda aka bari a bayi a buɗe Eh.
ya ɗau lokaci mai tsawo shi za a lura da shi ko ko ba za a lura da shi ba ruwan da aka bari a bayi ya ɗau lokaci lokaci mai tsawo to wani abu na najasa ya fada ruwan ko bai fada ba
ko warin daidai bayin da sauran warin da aka yi na bayan gida da sauran su launin ruwan ya canja launin shi ko kanshin shi ko ɗanɗanin shi bai canja ba ruwa to in dai babu wani hujja cewa wani abu ya ya fada ciki to yana nan tawahin za a yi amfani da shi تو يتو حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم مض- مضجعا فليتوضأ an ruwaito daga umar cewa yana cewa idza nama ahadukum in ɗayanku yayi bacci muqtaji'an yana kwance ginshike wanda yayi bacci nama yayi bacci amma a kwance ba a zaune ba fal yatawadda ya sake alwala ma'ana kenan bacci yana bata me yana bata alwala shi baccin shi kuma sai ya kwance sai ya kasance a kwance to haddathani an malik an zaid bin aslam anna tafsir hadhihi al-aya يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وتأرويت ودقى زيد بن أسلم شوى تفسير ونن آية ودع الله كتوى يا كونك إيماني إذا قمتم إن كك تاسو زوى صلى nan yana da ma'ana biyu kuka tashi daga bacci ko kuka tashi niyyan yin sallah fagsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku wa aydiyakum da hannayenku ila almarafiq zuwa gwiwa hannu wamsahu bi ru'usikum kuma ku shafa da wato kanku wa arjulakum ba arjulukum ba da kuma wanke kafahuwa ila alka'baini zuwa ga idon sawo anna zalika idza qumtum min almadaji' yani annam wannan tafsirin ayan ne idza qumtum ila salati cewa in kun taso daga kwanciya na bacci yani annam shi ne ake nufi wato in kun taso daga kwanciya na bacci za ku yi alwala to gashi ne za ku yi alwala qala yahya qala malik al'amru indana an annahu la yutawadda la yutawadda min ru'afin wala min damin wala min qayhin yasilu min aljasadi malik ya alwaito daga gare shi yana cewa al'amru inda na al'amari a wurinmu wato yadda yake aikace a wurinmu a madina a wannan zamani shine karnin nasu sallallahu alaihi wasallam wallazina ba'dahu wallazina ba'dahu al'amari a wannan karni wannan hujja ce addini wurin malik ma hatta shi wani duk hadisin da zaka rawaito domin bai yiwa cikin wannan karnin a samu canji to al'amari shine la yi tawadda'u min ru'ab in mutum ya yi haɓo shine ru'ab ba a alwala don haɓo wala min damin hakanan wani jini da zai fito daga jikin mutum wala min ƙanshin ko ko wato ruwan ƙulji ya filu min aljasadi wanda zai wato wanda zai gudana wanda zai gangaro daga jikin mutum ولا يتودع إلا من حدث باع ولا سيدك حدثي وتكري يخرج من ذكر أو دبر أو نوم أبن ذي يفتو دقا ذكر متن كو دبر كو كو مي بچي وحدثني عن مالك النافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ haka kuma malik ya rawaito daga nafi cewa dan umar abdullahi bin umar yakan yi bacci yana zaune summa yusalli wala yatawadda sannan in an kira sallah ko an tashi sallah ya tashi sallah ba tare da ya sake alwala ba ma'ana shi kenan bacci khafif wanda bai da nauyi domin wanda yake bacci zaune baccin shi bai da nauyi domin da kai nauyi zai zai ginshike ya faɗi to wannan bacci wanda bai da nauyi bai bata alwala baccin da ke bata alwala wanda mutum zai kwanta shi ke bata alwala kaman yaya khafifun wa qasir amma in dai yana kwance a kwance bacci bacci ya kama shi to ya sake alwala akwai masu bacci mai nauyi a zaune wani yana iya awa uku yana zaune a ba nauyi ba ne bai da nauyi domin in yana da nauyin nan zai faɗi amma har in ya rike ai abin da ake cewa bacci mai nauyi in mutum ya yi bacci mai nauyi wato gaɓoɓin shi ma da ka ɗaga hannun shi mai zai yi zai koma bai iya rike jikin shi to kaga wanda bai iya rike jikin shi bai iya rike rishi bai iya rike iska zai iya tusa bai sani ba amma wanda iya rike jikin shi yana zaune to zai rike kuma ba zai tusa ba sai dai in yana baccin da zaune kuma a yage shi kaka da wani abu ya dingina to wannan abun ya rike shi kenan wannan kamar mai bacci kwace ne amma wanda ke zaune haka yana gingidi to wannan bai bata lalla sai dai wannan malam wannan karatun inda aka ce habo
da dam eh eh
anan ana nufin in mutum ya yi alwala
kafin ya je ya sallah sai wannan ɗaya daga cikin waɗanda da ka lissafo ya faru da shi Eh.
shi ne ba zai sake alwallan ba
in mutum na da alwala Yawwa.
sai haƙo ya kama shi Yawwa, sai- alwallar shi ta ɓaci a'a ba ta ɓaci ba sai dai zai wanke me zai wani zai wanke jini mutum ya alwala sai yana da ciwo mai miki sai kuma ga shi abin nan eh, ruwan ƙurji ya fito ko kuma ya je asibiti aka matse mishi ruwan ƙurji ya fito zai sake alwala a'a alwallar shi na nan abin da kawai ke bata alwala da ke fitowa daga jiki shine abin da fito daga dubura ko daga bau- wurin bauli ko ko wacce suke eh, Zata malam, eh, mutu yana misali amma yana zaune yana sa yakin da ya nauyi ba da alwalar shi tana nan to in wani ya yi haka sai ka ji har yana
yana zaune yana mishari eh,
tsaya in yana bai san in an kira shi fa an kira shi wane zai zai ansa
zai farka zai falka ashe nauyi na bacci shi bai nisa ba nauyi shi bai nisa ba saboda haka ka bashi hukuncin bai nisa ba eh eh eh yana zaune sai littafin ya faɗi kuma duk bai san ya faɗi ba kuma shi kan shi bai faɗi ba eh
a saurara
a shi shi abin da ake so a sani a al'adancin mutane mutum da ke zaune haka yana gyangyaɗi mutum da ke zaune yana gyangyaɗi abu ya faɗi zai ji ya faɗi ko ba zai ji ba zai ji zai ji ya bi shi saboda haka duk nauyi ne mai bacci ne mai mai sauki har in kuma abu ya faɗi a hannun shi bai ji shi ba to shi kanshi zai ji wannan abun ya faɗi eh
cewa yin mutum yana bacci irin wannan na zaune na kusa da ni din nan wanda na san yana na kusa da ni eh sai ya tashi ban san ya tashi ba eh ko kuma wani ya shigo kusa da ni ya zo ya zauna eh ban san ya zauna ba eh wannan bacci na wani amma in har na san wannan da ke kusa da ni in ya tashi na san ya tashi haka in wani ya zo wuri na ya zo ya zauna Haka.
na san ya zauna Mm.
to shi da ake ganin mai rahusa wanda yake sun kasa bacci kashi hudu eh to in in bacci dai bai da nauyi hafif kuma ana iya kiran mutum ya tashi to wannan bai karya alwala amma in baccin shi ya yi nauyi yadda bai san abin da yake yi ba to bacci alwala shi ta lalace Eh. to a ina muke a saurara a ci gaba da karatu wa alaikum assalam eh eh ba sa wanke a ba sa kuskure baki ba sa istinshari ba sa shafa kunne to wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin maganar Allah sahabbai sun fi kowa sanin maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabi'in sun fi kowa sanin maganan tabi'ai tabi'at tabi'in sun fi kowa sanin maganan me tabi'at tabi'in haka addini ya zo ba yiwuwa dole sai ka bi in dai zaka bi manzo to dole in zaka bi Allah dole sai ka bi manzo in zaka bi manzo dole sai ka bi sahabbai in zaka bi sahabbai dole sai ka bi tabi'ai dole ne haka abun addinin ya zo bai yiwuwa ka cire wani ka bar wani to amma an tambaye ni shin wanda ya wanda ya alwallan shi ya wanke fuska kawai sannan zai wanke hannayen shi zira zuwa nan sannan ya shafa ya wanke hannun shin sallar shi ta yi ta ce eh sallar shi ta yi amma me wannan zunuban da ke cikin bakin shi wannan da ke cikin hancin shi wannan da ke cikin kunnuwan shi bai cire su ba ya yi hasara ko bai ba ya yi hasara lada ya yi hasara lada amma alwala na nan ya ba suna da gangan yana da zunubi yana bai da lada amma alwala na nan a to yan shi'a ne su kuma wamsahu bi ru'usikum akwai wata riwaya shazza bi ru'usikum wa arjilikum wato ku shafa da kanku kuma ku shafa da kafaku wannan riwaya mu kuma ta zo akan mas'alar khuffain wanda za a zo akan shi in mutum ya saka takalma wa'anda sun cika shari'a a shafa ana shafa a kansu amma riwayar jamhur wa arjulakum ku wanke kafahunku zuwa ka'abain yanzu nan muka karanta Aisha tana cewa Abdurrahman bin Abi Bakar asbighil wudu asbighil wudu fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wailul lil aqab min minan nar ku wanke kafahuwan nan kuma ku zuba ruwa sosai kafa ta wanku domin bane ya tabbata ga dugadukai ran tashin kiyama wato yadda ba a wanke su saboda haka ya tabbata cewa ana wankewa kuma ya dace da kira'a kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke kamar hadisin nan da aka ruwaito mun cewa annabi ya wanke kafafun shi saboda haka wanda bai wanke kafafun shi ba shi kuma da gangan shi kuma bai da bai da bai da sallah wanke kafa dole ne eh dan shi'a ne ke cewa su ba sa wanke kafa amma wanda ya wancan ya wanke fuskar shi ya wanke hannun shi zira ya shafa a kai sannan ya wanke kafa to ya yi farillan alwalla in ya sallah haka sallah na nan amma ya yi hasarar lada lada sunna eh lada sunna a'a me yasa ba za ka bi shi sallah ba shi ba wai dan sallar shi bata yi ba dan ahlul bid'a ne an tambayi malik ahlul bid'a ana bin su sallah yace a'a ai sallah girmama mutum ne za ka girmama ahalin bida a'a ba bin sallah amma Allah suka ce malam a nan abin da nake so malam ya dan koma baya kan a wajen cewa alwallar din nan tayi kuma za su iya sallar su tayi in suka yi sallah haka makasudin su a zuciyar wannan sunnonin fa ba su imani da su bane a'a a'a kai ba haka ke fikihu ba ba ruwanka da zuciyar mutum ba nan ba nan muka karanta ba yanzu malik an tambaye shi mutum ya yi alwallah amma bai wanke baki ba kuma bai shaƙa ba ko me ya ce kada ya sake sallah amma sallar da za ta zo gaba ya shaƙa ya yi ma'anar shi me sallah alwallar shi ta yi sallar shi ta yi amma ya lage sunna saboda haka kai ba ka canja fiƙihu don wani ba ruwanmu da kowa ga farilla ga sunnoni ga fada'il eh wa yana ji eh a wannan shi kuma wannan shi kuma babi daban ai ma san ƙaryata sunna suke yi ƙaryata sunna suke yi wannan ya mai da su fasikai ya mai da su fasikai ba magana muna magana ne mutum ya yi alwala amma wurin alwalan shi ya tsaya kawai akan wajibai bari ba ku misali wani kuma Allah zai iya jaraban shi haka ɗin ka zo ne ba ruwa bai isanka ka yi alwallah kamila to in ka ta'aita daga zuwan ruwan ka taƙaita a wanke fuska da hannaye da shafawa da wanke kafa alwallah ka ta yi ko ba ta yi ba eh aiwa shi ne lalura koko ɗan baka misali a wannan zamani a wannan zamani ga wani bawan Allah ya ce mun ruwa ya daɗe cikin toilet ya daɗe cikin toilet amma duk wani abu na wasafin shi muwasafat din shi bai canja ba kalan shi na nan kanshin ruwan ko rashin kanshin ruwan na nan sannan kuma mai ɗanɗano bai canja ba ya yi alwala da su zan iya ce maka ka yi alwala da su amma kada ka yi madmada kada ka wanke me me yasa nake haka eh don ciwon lafiya zai yi wani mai wanke abu wani abu ya diga na na typhoid kai kuma ka zo ka kuskure baki da shi ka sa mai typhoid a bakinka so nan tunda kana shakkar ruwan cewa wani da jasa ya yi za ka iya alwala da shi ba tare da kame alwala kana nan ko ba ta nan to fiqihu yana da muhimmanci fiqihu muke yi eh manufar taka da kake nufi mai kyau ce tabbas haka eh ne amma su manufarsu ba haka bane ba a'a ai yanzu ni ba ina magana yan kala kato bane za ku ji wani abu ka cire dan kala kato ka cire dan shi'a ka cire kowa daga kanka nan majalisi ne na fiqihu yawwa malam yawwa majalisi ne na fiqihu shine aka ce in mutum ya yi alwalla amma wurin alwallan fuska ya wanke ya wanke hannu zuwa zira'i ya shafa ya wanke kafa alwallar ta yi ko ba ta yi ba amma kuma ya samu mai naƙasin sunna kuma kada ka yi da gangan amma lalura za ta yi sa kuma ka yi kuma man nan bai mai da kai ɗan ƙala ƙato ba bai mai da kai ɗan ƙala ƙato ba wato ku san wani abu in kuna fikihu kun san zuciya ku buɗe ta haka da faɗi ba ta da kunci fikihu ku buɗe zuciyarku da faɗi domin hukunce-hukunce ne wannan wajibi ne wannan farilla ne wannan mustahabbi ne wannan sunna ne to komai da wurin shi su malamai abinda suke muna sai su ce muna wannan wajibi ne wannan abin nan ne daya masalan wajiban alwala menene wajibi farillan alwala ba guda bakwai din ba dukkan su daga qur'anin nan suka ciro su wanke fuska wanke hannu zuwa ne goyon hannu shafawa wanke kafa alfauru kun san me yasa fauru yake zama ciki domin duk alwallar da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ko da qur'anin da yace waqsulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi a akwai jeri ko kuma jerin nan ba a yadda wa yanzu kai ba sai can an jima kai sai can an jima ba a yadda haka ba fawrai waddalk shi kuma ya zo ne an ce faghsilu ghasl in an ce wanke abu a larabci kamar yarinya ka bata kwano masalan an sha an sha koko a ciki sai ka ce mata je ki wanke in ta je ta tsoma a ruwa ta dawo da shi ta wanke sai ta me sai ta cuɗanya shi daga nan ne aka fahimci cewa tun da an ce ku wanke fuska to wankewan ba ka kawai tura ruwa sai kame kuma sai ka murza kan zama wanki duk daga me aka ciro daga qur'ani farillan alwala to sunnonin alwallan fa daga hadisai to dan kabar sunna alwala alwala bata ɓace ba kawai dai kabar lada ne yawa to in dai da gaske mutum Allah ke bautawa kuma yana neman lada zai ga lada ya bari to shine ai saboda haka nan fiqhu muke yi ba babin aqida bane muna ganin nassi ne na Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fitar da hukunce hukunce kakka kawo maganar aqida akwai kitabut tauhid alwallah shi tayi sai dai nan gaba in zai wata sallan ya wanke baki kuma ya me ya ya ya ya shaka ruwa ya fiyace eh wa alaikumus salam eh to bibiyu eh haka haka eh wannan hadith wanda malik ya ruwaito ya ruwaito shi so bibiyu amma sauran ruwat wanda suka ruwaito su bukhari da sauransu sun ruwaito shi so uku uku amma fiqhun da ke ciki me yasa malik ya zabi wannan riwaya wurin wanke hannu sau biyu domin abin da ya ce ne cewa ka wanke gaɓoɓin nan sau uku uku mustahabbi ne mustahabbi ne ba wajibi ba matukan za ka game gaba da wankewa ko da wankewa sau ɗaya ne ya wadatar misali in mutum ya ɗebi ruwa ya wanke hannun shi wankewa ɗaya duk ya game duk wurin alwallan so ɗaya ya yi ja'iz in kai so biyu alhamdulillahi in kai so uku ka cika sunna wato ba wajibi ba ne shi yasa riwayan nan ta zo muna da wannan riwaya amma akwai riwaya mai uku cewa za ka iya wankewa ɗaɗɗaya za ka iya wankewa biyu za ka iya wankewa uku uku wanda yi uku uku shine ya cika amma wanda yi ko da so ɗaɗɗaya ne alwallar shi ta yi me fa'idan wannan fiƙihun duk yana zuwa a abin nan ne zai yi kana da ruwa kaɗan ruwanka kaɗan kuma kana so ka yi alwallah in ka ce ka yi uku uku ruwan ba zai ishe ka ba to kaga za ka iya takaitawa akan yin so ɗaya amma ka tabbata kowane gaba na jikinka ya samu wannan ruwa shine shine fa'idan fiqh sallallahu alaihi kowa ya tsaya sai an yi addu'a wannan suna sai alaihi sallam wa zuzu Allah ya mai rasuwa kai an addu'a
bismillah wa ala ali muhammad كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا وارحمنا وهدنا وعافنا وارزقنا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فالله خير حفظه وارحم الراحمين اللهم إنا نسألك الخير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم آمين. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وقطعنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين